الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد تجدنهم أحرص الناس على حياة على حياة وهي الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزاحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الله بشير بما يعملون آية دي قبل تنجيا الله تعالى يقطع من يد بنو إسرائيل سكي كم متوى Allah ya kira su kuma da cewa in dai har ƙaryar da suke yi na cewa wai su 'ya'yan Allah ne ko kuma su masoya Allah ne da kuma da'awan da suke yi na wai babu mai shiga aljanna wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara to Allah ya ce in dai da gaske suke yi Allah ya ce fatamannawul mauta ku yi burin mutuwa sabila da ku je ku tarar da wannan tanadin da Allah ya muku a ƙarshe Allah ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin Allah ya ce har abada banu Isra'ila ba za su taba burin mutuwa ba sabila da sun san abubuwan da suka aikata munana kuma Allah yana sane da miyagun ayyukan da suka aikata don kuma zai saka musu da shi a ayan gaba Allah ya ce wala tajidannahum aharasan nasi ala hayatin za ka samu wa'innan banu Isra'ila sun ci kowa cikin mutane kwadayin rayuwar duniya wa min allazina ashraku haka sun fi ma wasu mushrikan sun fi mushrikai na majusi mushrikai ma wanda su gaba daya ba su ma yarda da da tashin kiyama ba ba su yarda da aljanna da wuta ba gaba daya to su banu isra'ila sun fi su kwadayin rayuwa tunda kaga dama wanda shi bai yarda ma da tashin alkiyama ba bai yarda da komai ba kaga kwadayin rayuwarsa zai zamo mai tsawo ne sabila da yana ganin yana gama duniya shi kenan ba zai sake wata rayuwa ba to amma su banu isra'ila da suka yi imani da da a tashi kiyama suka yi imani da da akwai wuta suka yi imani da da akwai aljanna to suna da tsananin kwaɗayin rayuwar duniya fiye da mushrikan da basu ma yi imani da wuta da aljanna ba wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law ya'ammar alf sana wa innan wanda su ma basu mushrikan da basu ma yarda da tashin kiyama ba basu ma yarda da wuta da aljanna ba ɗayansu ya waddu a ɗayansu na buri yana kwadayin lauyu ammaru alfasana da za a rayar da shi tsawon shekara dubu bai mutu ba Allah ya ce kuma ko da an rayar da shi wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar tsawon rayuwar nan da za a bashi in ma ya rayuwa shekara dubu din ba shi ba shi zai hana shi ya tarar da azaban da Allah ya tanadar masa ba Allah ya ce wallahu wasirun bima ya'malu Allah yana kallon abin da suke aikatawa to malaman tafsiri suka ce wa min alladhina ashraku da nan da Allah ya faɗa a nan ana nufin majusawa ne shi su ne wanda idan dan uwansa ya yi atishawa sai ta ce masa to ammar alfasana a raya ta shekara duk sabila da tsananin san rayuwar da suke yi to shedan ma shugaban shugaban kafiran duniya shugaban jabberan duniya gaba daya da aka bashi tsawon rayuwa ta duniya wannan tsawon rayuwan ba za ta hana masa azaban Allah ba tunda shi ne ba zai mutu ba sai an tashi alkiyama ya roki Allah kuma Allah ya ba shi wannan shi ke nuna cewa mutum ko mai sabon Allah ne zai yi Allah ya ba shi ko mai sabon Allah ne zai iya roƙon Allah Allah ya ba shi wannan abin domin talala kana haka misali wanda suka gabata misali a ce annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam da'ikan daukar rai ya zo masa mala'ika a Isra'il ya ce masa Allah ya turo ni dauki ranka kamar yadda hadisin muslim ya tabbata aka ce ce tsaban san rayuwa ko kuma yadda annabi Musa bai san mutuwa ne annabi Musa ya hambari mala'ika ruwa ya ke cece da idan mala'ikan kwaya ne ya kiyaye ga shi mala'iki ne ga su la ya sunan laha ma amaru mu yabi aluna ma yumanu amma kahariya ta mala'ika ta annabi karfin da aka ba ma annabi Musa alaihi salam ya kai ga ya ya bige mala'ika ne karshe mala'ikan komawa yi wajen Allah ya koka masa ya ce ka turo ni wajen bawa kaza kuma abin da bawan kai Allah ya ce to me Musa yake so aka tuno Jibril aka ce a tambayi Musa me Musa yake so a duniya idan Musa yana son rayuwar duniya ne to a nemi bijimin saniya annabi Musa ya saka tafukansa guda biyu akan bijimin saniyan adadin da adadin gashin da tafukansa suka rufe adadin rayuwar da za adadin shekarun da za a bayar a duniya in dai rayuwar ke aiwa ma inda Allah ya ruwa ba na annabi Musa da aka dawo Jibril ya faɗa masa haka sai ce to yanzu idan ta ƙara wannan shekaru ai zan tafi haka ce in tafiya ya zama dole kullu nafsi za'iqatul maut annabi Musa ya ce to a ɗauki ranka kawai daga nan aka ɗauki ranka to shi dan adam an yi shi bai san mutuwa amma su banu Isra'ila sun fi kowa tsananin kin mutuwa duk da cewa da suke wai Allah wai su ƴaƴan Allah ne su ne masu aljanna to ba su san mutuwa to ba su san su shiga aljannan ne ba sai an mutu kan za a shiga aljanna ba sai yasa Allah ya ce ya alamu da zahirin min al-hayatin duniya zahirin rayuwar duniya kan sun san ta sarai sun san fidda fice na kawata rayuwar duniya amma wa hum an akhiratihim ghafilun dangane da sha'anin lahira arafkan nuni da kuma tsawon rayuwa a duniya wata kayan kawaci da mun ga annabi Muhammad ya shekara dubu bai mutu ba walau kana alhayatu yadumu ahadan walau kana alhayatu yudimu ahadan la dama Muhammadu fil alamin a wani kaulin kuma aka ce walau kana fi duniya ta dumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya za ta dawwama da tsawon rayuwa da shekaru a duniya shine kayan ado to da mun ga manzon Allah ya fi kowa shekaru amma shekarun annabi Muhammad sittin da uku yawan duniya gaba daya a cikin annabawa ko akwai mai shekara dubu ma annabi Nuhu alaihi salam akwai mai shekara ɗari hudu irin su annabi Ibrahim alaihi salam akwai mai shekara ɗari biyu da wani abu irin su annabi Musa alaihi salam to annabi Muhammad kuma shine mai shekara 60 shi yasa manzon Allah yake isnani ya karahu kuma ibn Hani ya karahu qillatal mali wa huwa aysaru lil hisabi wa yakrahu al mawt wa hiya khairul lahu min Allah abu guda biyu dan adam yana yana kin rashin kudi annabi ya ce rashin kudin nan kuwa a barka dai baka baka tara duniya ba ya kuma ka sauki misali ranar lahira sai dan adam yana yin mutuwa ce mutuwa kuma ya kuma ta sauki akan wahalar rayuwa da damuwar rayuwa da kucuriyar rayuwa duk iya tsawon rayuwar da aka maka babu abin da zaka dauka a duniya sai dai idan ka samu kanka cikin wanda annabi yake khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyen mutane wanda rayuwarsa ya yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau sharrun nasi man qala umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrun mutane kuma wanda aka ba shi tsawon rayuwa kuma bai yi aiki mai kyau cikin tsawon rayuwar ba shi yasa da ka ga waliyai da yawa sun fi son su koma ga Allah Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu sahabban manzon Allah lokacin da aka yaƙe su aka shigo har cikin Makka karkashin jagorancin Abdul Malik Malik ibn Marwan a daular Umayyawa aka shigo Makka aka yi kata-kata da al'ummar da suke rayuwa cikin Makka Abdullahi ibn Zubair yana durkushi a Ka'aba yana sallah. Dabarunsa tana daure akan kafadarsa. Shi yasa ake ce masa Hamamatul Masjid. Ko da yaushe ma abokin masallaci ne. Dan Sayyidatuna Asma'u bintu Abi Bakr. Kuma dan Abdullahi ibn Zubair, hawari wa Rasulillahi ibn hawari ya Rasulillah. aka ce yana durkushi a masallaci sai aka ja kibo ana jan kibo din nan kuwa ana sukansa da kibo din abin da yake ce Allahumma inni shaqtu liqa'ak Allahumma inni ahbabtu liqa'aka fa ahbib liqa'i yace Allah na dade ina son mu hadu da kai dama na dade ina son mu hadu da kai dama Allah ka so haduwa ne shi yasa wani hadisin manzon Allah ya ce cikin hadisin kuta annabi Allah ke cewa ba wanda ke so ya hadu da ni ni ma ina son na hadu da shi yasa za ka samu mafi yawan waliyan Allah ta'ala mafi yawan waliyai tsaban da da suka yi cikin ubangiji suke ganin kazantar duniya ba su ganin wata abu cikin duniya sai su yi shauƙin haduwa da Allah kawai fiye da duniya Allah ya ce mana to banu Isra'ila wannan kin mutuwa da suke yi da su waɗannan mushrikai na majusu wa ma huwa bi muzahlihi min al'azab an yu'ammar idan an ba shi tsawon shekaru dubun ma a duniya ba shi zai hana ya je ya tadda azaban Allah ba walau ishta alfan thumma alfayn ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr in da ka shekara dubu bayan dubu a ƙara maka dubu biyu shekara dubu uku kenan babu makawa wata rana sai ka tafi kabari a cikin wanda suka yi shekarun da ya kai kusan dubu biyu a duniya akwai uju bin urk kabiri ne da ya rayu tun daga zamanin annabi nuhu alaihi salam har zamanin annabi musa alaihi salam yana zamanin annabi nuhu kam da shi aka ci wannan zamanin aka ce shi tufanu bata halakar da shi ba har ruwan tufanu ma da aka yi aka gama ruwan tufanu bai shige cibiyarsa ba ya rayu zamanin annabi hudu ya rayu zamanin annabi salu ya rayu zamanin annabi ibrahim ya rayu zamanin annabawa da yawa sai zamanin annabi musa allah ya dauki ransa aka ce wani ruwayan ma na malaman tarihi suka ce annabi musa shi ya kashe sunan sa uju bin unq tsawonsa zira'i dubu faɗinsa zira'i dubu to amma kuma duk tsawon kwanan bai masa bai tara komai ba shi yasa mutum ya koma ga Allah lokacin da ka koma ga Allah kake yawan istighfari kake yawan salatin annabi kake yawan la ilaha illallah kai ina ba zuwa ga Allah gaba daya to kai da mutuwa da rayuwa duka ne in Allah ya so ya ɗauki ranka sabila da kasan kana kyauta da tsakaninka da Allah ana inda zan yi abdini wa ana ma'ahu idza zakarani wa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi malai zakartuhu fi malai khairin min malai idan kana yawan zikiri kai baka baka hauki duk da dai zaka ji hauki na tsoron haduwa da Allah dama ana son mutum ya zauna ma bainal khawfi wa faja amma kuma kana kyautata tsakaninka da Allah shi yasa sufaye sufaye duk wanda ke bin da farkin sufaye ya fi kowa moran rayuwar duniya sannan kuma ya fi kowa moran lafiyar sabila da dama duniyan gaba daya tasarrufin sufi na duniya gaba ɗaya cikin ubangiji yake damuwansa duka cikin ubangiji ne shagalinsa cikin ubangiji ne komai nasa idan ka gani kawai Allah ne kawai Allahu Allahu Allahu idan damuwa ya same shi ce Allahu in farin ciki ya same shi ce Allahu komai kawai an riga an yi ina ban sama Allah cikin yana tafiya sairun nafsi har ya shiga sairul kalbi daga sairul kalbi in an masa tsawon rayuwa da tsawon tafiya cikin halarar ya tafi sairul ruhi daga sairul ruhi in an masa tsawon halara ya tafi har sairul sirri idan aka tafi sairul sirri kuma an shiga cikin rijalul gaibi kenan an shiga cikin manyan maza sai a baka rayuwa ma nafsi mai tsawo a duniya kamar yadda aka ba mu kidar alaihi salam ai kidar alaihi salam bayanai ya tabbata cewa kidar har yanzu yana raye bai mutu ba wanda tun zamanin annabi Musa kenan wanda aka ce akwai ruwan da Allah ya halicce ta a saman duhu wannan ruwan duk wanda ya sha wannan ruwan duk wanda ya sha wannan ruwan to ba za a dauki ransa ba sai ranar da ya yi burin a dauki ransa ana ce da ruwan mahul hayati wanda aka ce zulkar naini al-iskandar ya tafi tun daga farkon duniya ya dangana ya tun daga yammacin duniya ya dangana da gabashin duniya yana neman wannan ruwan yana neman fatawan malamai dangane da yadda zai iya samu wannan ruwa na mamun hayati wanda Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani duk da dai sun yi sabani sun ce zulkarnaini ba shine iskandar ba ko sun ce iskandar ɗin shine zulkarnaini to amma ala ayi hali ka zamanto mai aminci da kaninka da ubangijinka ka ɗauki alkawari ma Ubangijinka na gaskiya, gaskiyar zuciya da gaskiyar zahiri, ka bar bayi a baya. Idan har ka ɗauki gaskiya tsakaninka da Allah, da ka sha tsangwama, da ka sha zagi, da ka sha muzanci, da a muzanta ka, amma kai da mai zaginka, da mai cin mutuncinka, da mai muzanta ka baka ɗauke su a komai ba, kai tausayin su ma kake yi. Haka ake so ka zama. da mai yabo da mai zaki duka ka bar su a matsayi daya idan mutum ya yabe ka to dama baka nemi ya yabe ka ba kai neman yabon Allah kake in mutum ya zage ka to dama kai baka tsarkake kanka ba ka san cewa in bai zage ka ba ma kai ba in ya zage ka ma kai ba tsarkake ke bane ta iya yiwa abin da ke zage ka da shi din nan haka kake shi ke nan ka zama sufi ke na gaske cikin ɗabi'unka Allah ya ce mana wa huwa bi murrafihi min al-azabi an yu'ammar والله بصير بما يعملون ba zai nisantar da shi gaban azaba ba idan ma an raya shi shekara dubu a duniya Allah yana kallon abin da bai fita aikata Allah ya ci gaba da ce mana
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ألا كذب بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibril fa ta musu ya rasulullah man kana aduwwan li jibril wanda ke gaba da mala'ika jibril to ka sanar musu fa innahu nazzalahu ala qalbika wannan qur'ani shine ke saukar da wannan qur'ani cikin zuciyarka ke saukar da wannan qur'ani ma zuciyarka wanda Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai bi iznillahi da iznin Allah ke saukarwa wata ran a saukar da aya goma wata rana a saukar da aya daya wani lokaci ma a ɗibi tsawon lokaci ba a yi masa wahayi ba to jibrilu ne ke saukar maka ya rasulullah musaddiqan lima bayna yadayhi wannan littafi yana gaskata littattafan da suke gaban sa na at-taurat wal injil wal zabur duka ya gaskata wannan littattafan wa hudan kuma littafin shiriya ce wa bushra kuma tana dauke da bushara na aljanna da kuma bushara na kyakkyawan sakamako da mu'minin da mu'minin kamar yadda ya tabbata banu isra'ila a cikin maganganun su suna cewa su su jibrilu abokin gaban su dan kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Qurayb yanda hadisin yake yace haddathana Qurayb qala Yunus haddathana Bukhair haddathana Abdul Hamid an Buhram an Shahr ibn Hawshab an Abdullah ibn Abbas isnad الحديث كان يقول أنه حضر إصابة من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي فقال رسول الله صلوا ما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة لله وما أكذها يعقوب ألا بنيه لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه تتبعوني في الإسلام فقالوا ذلك لك يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني أما شئتم فقالوا أخبرنا عن أربع أشياء نسألك عنهن أخبرنا أي لآن حرم الله على إسرائيل معنى أي أي طعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة أخبرنا عن ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى أخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنبأتكم لتتبعونني فأعطوه ما جاء من عهد وميثاق فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فطال سقمه فنذر نظرا لئن آفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان صلى الله عليه وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل فقالوا اللهم نعم فقال صلى الله عليه وسلم أشهد الله عليكم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما ألا كان له الولد والشبيه بإذن الله فإذا ألا ماء الرجل ألا ماء المرأة كان الولد رجلا وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قال صلى الله عليه وسلم وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عينه ولا ينام قلبه قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قالوا إلا أن تحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نتابعك أو نفارقك قال فإن وليي في الملائكة هو جبريل ولم يبعث الله نبيا فقط إلا وهو ولي قالوا فإنها نفارق لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك قال صلى الله عليه وسلم فما يمنعكم أن تصدقوه قالوا لأنه أدونا wannan hadisi kamar yadda yake Abdullahi ibn Abbas yace jama'an Yahudu sun zo wajen manzon Allah da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya Rasulullah ka ba mu labari akan wasu abubuwa guda hudu wayannan abubuwa guda hudu duk babu wani wanda ya san wannan abu guda hudu sai annabi da haka ka ba mu labarin wayannan abubuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace musu ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أكل يعقوب على بني ودوكا القول الله تكاني ندم da irin alkawarin da Yaqubu ya dauka tsakaninsa da ƴaƴansa lokacin da za su tafi da Bunyamin kasar Misra kenan fa qalu zalika laka sun ce suka ce sun yarda za su dauka masa alkawarin cewa za su yi imani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ku tambayi abin da ko kaga dama suka ce ka bamu labari dangane da abu guda hudu babu wanda ya san wannan abun sai annabi yace suka ce wani abinci ne Isra'ilu ya haramta ma kansa wanda Allah ce kullu ta'am kullu ta'amin kana yadu li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi to wani abinci ne isra'il din ya haramta wa kansa qabla an tunzal tawrat sai suka sace ce manzo Allah kuma ka ba mu labari yaya ruwan namiji yake yaya maniyin namiji yake kuma yaya maniyin mace yake kuma yaya ake yi a samu da namiji kuma yaya ake yi a samu ya mace suka tace sai ka bamu labarin annabin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ko kuma annabin da baya rubutu baya karatu yaya baccin wannan annabin yake kuma cikin mala'iku waye waliyin wannan annabin waye majibancin wannan annabin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun dauka mun alƙawari tsakanin ku da Allah idan na baku labari da wa'annan abu za ku yi imani da ni kuma za ku yi suka ce masa san dauka suka yi rantsuwa manzon Allah ya ce ina hada ku da wanda ya saukar da attaura ma annabi Musa shin kun san cewa Isra'ilu ya yi wata rashin lafiya mai tsanani kuma rashin lafiyan ya dau lokaci na fama da shi sai yayi bakance ma Allah yace ma Allah in dai har ka bani lafiya daga wannan cuta da ke damuna zan haramta ma kaina mafi soyuwan abinci zuwa gare ni da kuma mafi soyuwan abin sha zuwa gare ni annabi yace tun kun san cewa wannan abin da Isra'ila ya haramta ma kansa namar bakuni ne sai suka ce ma annabi Muhammadu Allahumma na'am suka ce eh haka ne sannan manzo Allah ya sake ce musu ina shaida muku kuma ina hada ku da ubangijin da babu wani ubangiji sai shi wanda ya saukar da asaurawa annabi Musa shin kun san cewa maniyin namiji fari ne mai kauri sannan kuma maniyin mace fasfasi ne siriri sannan manzo Allah ya ce kuma idan ruwan mace ya ji ruwan namiji karfi nan ne za a samu ya mace mai kama da uwarta sannan kuma idan ruwan namiji ya ji ruwan mace karfi ta nan ne za a samu ɗa namiji mai kama da ubansa annabi ce sun kun shaida suka ce Allahumma na'am suka ce manzon Allah yi haka ne sannan sai manzon Allah ya sake ce mu Allahumma shar annabi ce Allah ka shaida yace ina hada ku da ubangijin da ya saukar da al-taura ma annabi Musa shin kun san wannan annabi ummi idon sa na bacci amma zuciyarsa ba ta bacci suka ce Allahumma nan suka ce eh haka ne sai Allah ya sa annabi ya sake ce to Allah ka shaida sai a karshe sai suka ce ma manzon Allah qalu antal an tuhadithuna man waliyuka min al-malaika suka ce ma annabi yanzu ka ba mu labari waye majibancin ka cikin mala'iku suka ce masa fa inda hannu ta ji ruka in ka faɗa mana wannan sai mu maka biyayya aw nu fari kuka ko mu rabu da kai in muka ji waye majalisun da cikin mala'iku sai annabi ya ce to majalisun da cikin mala'iku shine jibrilu alaihi salam kuma Allah bai turo wani annabi ba sai ya saka jibrilu shine majalisun shi kenan suka ce da kurun gudu suka ce fa inda hannu fari kuka shi kenan yanzu za mu rabu annabi ya ce musu dan me yasa za mu rabu yanzu suka ce laukana waliyuka siwahu min almalaika ta ba'anaka da wani ne cikin mala'iku majibancin ka da sai mu maka biyayya amma tun da jibril ne ba mu yadda ba za mu maka biyayya ba manzo Allah ya ce dan me suka ce li annahu aduwwuna sabila da jibril makiyin mu kun ji kafirci sai Allah ya saukar da man kana aduwan da jibrila من كان عدوا من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك يا رسول الله فداه wanda ke gaba da jibrilu to jibrilu ne ya saukar da wannan alqur'ani a zuciyarka kuma qur'anin yana gaskata abin da ke gaban sa na littattafai sannan a cikin qur'anin akwai shari'a akwai bishara ga mu'mini to kun ga cikin wannan hadisi akwai abubuwan lura da dama cikin wannan hadisi labarai ne wannan koyayyin labari dan da a iya saka su cikin gaibiya tunda annabi Muhammadu bai rayu da Isra'il ba amma Allah ya sanar da shi ga abincin da Isra'il ya haramta ma kansa abincin shine naman rakumi sannan Allah ya sanar da shi ga yanda ake samun ɗa namiji ga yanda ake samun ya mace ga yanda namiji ke kama da ubansa ga yanda mace ke kama da uwanta ga yanda ake samun mushabaha tsakanin ƴaƴaye da iyayensu sannan kuma ya bada labarin irin baccinsa yace wannan annabi ummi baccin sa idan sa ne ke bacci zuciyarsa ba ta bacci tanamu uyunul ghafilina wa aynuhu bima shahidat bi layliha qad takhallat idan gafilai ne ke bacci amma annabi shi idan sa idan yayi bacci to zuciyarsa ba ta bacci shi yasa annabi sai ya kwanta yayi bacci yana tashi daga bacci kuma sai a ga yayi yayi bacci yana tashi ba zai yi alula ba zai shiga kan bara sallah yayi sallah ta sabila da mu ne ke baccin gafala idan yayi bacci shi zuciyarsa a buɗe take dama wannan ido na fiska dama ba da ita manzon Allah ke ba da ita ne idrakin manzon Allah ke ba gaba daya idraki duka na mumini na mumini da salihi duka idrakin da cikin idan zuciya ne yasa za ku ji Allah na ce inda fi zalika la'atin li ulil albab ma abota kwayan hankali kwayan hankali shine idan kai idan da ke cikin kwakwalwa shi kuma idan zuciya shine ulul absar ma abota gani da idan zuciya shi yasa sanan walidai suke kallon suke kallon kallon ajaibu na malakutun ubangiji sai sa manzon Allah zai yi bacci amma idan yayi baccin duk abin da ka tambaye shi bayan bayan bayan ya tashi daga baccin zai baka labari sai kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru sallallahu alaihi wa sallam to kaman Abdullahi ibn Abbas yace abin da yasa aka saukar da wannan ayan kenan man kana aduwan lil jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idhnillahi مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين sannan Allah ya ci gaba da ce mana na'am
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدوا للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين Allah ya sake ce musu ka faɗa musu kuma man kana aduwan lillahi wanda ke gaba da Allah wa mala'ikati kuma ke gaba da mala'ikun Allah wa rusulihi kuma ke gaba da manzannin Allah wa jibril ke gaba da mala'ika jibril wa mikala da mala'ika mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin Allah shi abokin gaban kafirai kamar yadda suke gaba da waɗannan zababbu na to Allah ma yana gaba da su kuma da su je su samu Allah inna rabbaka labil mirsad yana madakata yana jira sabila da mala'ikun da Allah ya zabe su cikin mala'ikunsa wanda Allah ya ce zaban su cikin mala'iku mala'iku guda goma amma kuma adadin mala'ikun babu wanda ya sani ba ma ya alamu dunya fi ka illa babu wanda ya san adadin mala'iku sai Allah amma wanda Allah ya zaɓa su goma sai a haɗa da takwas cikin hamalatul arshi sai su zama goma sha takwas na farko wanda yafi kowa girma wanda har Allah ya masa yabo yabo mai daɗi shine mala'ika jibril Allah ya kira shi da muda'in samma amin wanda manzon Allah ya taba tambayar Jibril yace ma Jibril Jibril shin rahaman nan da Allah ya sauke ne rahama ne ga talikai shin wannan rahaman ya taba samun ka ko ya kai Jibril sai Jibril ya ce qara ya Rasulullah yace kuntu qablaka akhsha asibati yace kafin maturuka ina tsoron karshe na ina tunanin kaman a karshe na zan iya samun wato zan iya saba ma Allah Allah ya mun tsaro cikin habaransa kaman yadda ke laifi ma Allah ya masa farko yace ban taba aminta da kai na tsakanin da ubangiji na ba sai bayan an turo ka ya rasulullah yace fa atamantu bi sana'illahi alayya sai sai na aminta da yawan Allah ya yi yace mun muda'in samma amin ni din nan me biyayya ne samma a can sama kenan a can wancan ninka samaniya samma amin kuma shi amintacce ne to jibrilu shine yafi kowa cikin mala'iku shi yasa shi shi shine jakadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Jibril sai annabi Mika'il annabi Azra'il annabi Mika'il to daga annabi Mika'il sai annabi Azra'il daga annabi Azra'il annabi kai malaika kai daga malaika Jibril sai malaika Mika'il daga malaika Mika'il sai malaika Azra'il daga malaika Azra'il sai malaika Asrafil daga malaika Asrafil sai malaika Nakiru da Munkar masu tambayin kabari kenan daga nakiru da munkaru sai mala'ika raqibu sai mala'ika atidu wa'inda Allah ke ma yafidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid daga raqibu da atid sai mala'ika ridwan mai gadin aljanna sai mala'ika maliku maliku mai gadin wuta to su ne mafi girma cikin mala'iku su ne almala'ikatul muqarrabuna daga su sai kuma hamalatul arshi da Allah yake wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya masu dauke da al'arshin ubangiji su guda takwas ne to wannan su ne mafi girma cikin mala'iku Allah yake man kana aduwan jibril mai gaba da jibrilun nan man kana aduwan lillahi mai gaba da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa rusulihi da manzannin Allah على رأس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل كما كي غابا ده ملائكه جبريل وميكال كما كي غابا ده ملائكه ميكال الله يجي دو فإن الله عدو للكاذب سنردس يا رسول الله سنردس يا رسول الله الله ينا غابا ده كافرين كما الله شي ابوكين غابا نعم
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يغفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون الله يتم من ذنب الله يا رسول الله ولقد أنزلنا إليك حقيقة من سوكر مكة آيات بينات آيوي wanda suke bayyane da dalilai masu ƙarfi وما يكفر بها كما باب الكافر في دو إنن هايوين إلا الفاسقون في فاسقين الله يبا النبي آيوين ديوا باب آية الله يبا النبي كمان معجزة القرآن محكمات فما تبكين من شبه لذي الشقاق وما تبكين من حكم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والكيل wannan qur'ani da aka ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu abun da ya kai shi yasa aka ce ita ce mu'jizan manzon Allah al-mu'jizatul khalida tana tafiya da kowane zamani tana tafiya da kowane zamani tana tafiya da kowane yanayi sannan kuma ta yi hukunci mana farko ta yi hukunci mana ƙarshe kuma hukuncin bai saba ba kuma babu abin da babu a cikin alkur'ani ma farraqna fil kitabi min shay babu wani abun da babu shi cikin alkur'ani babu daga cikin abubuwan da ake faɗa na irin labarai hakan nan na na tarihi haka ake ce daga cikin ijazi na wannan alkur'ani da aka ba wa manzon Allah wai aka ce wani bai hude a America ya zo wajen wani malamin musulunci ya ce masa to annabin ku ya ce ma farasna bil kitabi bi shay komai a cikin a cikin alqur'ani sai to tunda akwai komai a qur'ani ina son a nuna mun suna na alqur'ani ina suna na yake a nuna mun suna na alqur'ani sai a nuna maka sunan ka alqur'ani yace eh sai mai sunan ka yace suna na cook Mr. Cook sunansa sunansa Mr. Cook yana bukata a nuna masa sunansa cikin Qur'ani annabi ce a sunanka ai sai wannan bawan Allah malami ya ce a sunanka ai karara akwai cikin Qur'ani baka ji Allah ya ce wa tarakuka qa'ima ba da ku ga cook yana tsaye sai ga shi ayan ma kamar yana bayyana ga yadda ko kudin ya zo ya tsaya ya turufe ce ku nuna mun suna a maimakon da fasaru a wataraku ka sai suka barka sai ta zama to wataraku da ka ga Mr. Cook ka'ima yana tsaye sai a ya ce shi kenan daga nan aka ce sai karɓi musulunci sai sa duk wani mai saurin kai da wani muni biyu sai alkur'ani ta gagare shi Allah ya yi challengin din larabawan larabawan karau wanda aka aje cikin duniyar larabci da su zo da Qur'ani su zo da irin Al-Qur'ani suka gagara su daga karshe Allah ya ce musu su zo ba ma da irin Qur'ani ba su zo da surori goma ashar surun mustarayatun surori goma wanda za su kirkira irin Qur'ani su kawo suka gagara Allah ce in kuntum fi rajin mimma nazzalna ala abdina ba tu bi suratin misli to an dauke sura goma ku kawo sura ɗaya tak misli irin qur'ani wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sannan ku kira shaidunku kuma bayan Allah in dai kuma su gaskiya ne a ƙarshe ma Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku iya ba in ba ku yi ba to wa lan taf'alu har abada ba za ku iya ba daga ƙarshe Allah ya ce قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا شيء da a ce jinnu da mutane za su haɗu na farko da na ƙarshe su kawo mashashin su ɗauki da gudumawan a kawo irin wannan ƙur'ani ba za su iya ba ko da shashi suna taimaka mai shashi suna fito na fito da shashi domin su ba su gudumawa shi yasa alƙur'ani gagara ba dauni ya gagari larabawan farko ma ballantana wanda suka biyo bayan idan dai har ƙur'ani ya gagari larabawa to ina ga wa'inda ba larabawa ba larabawa arbabul fasaha wanda suka fi kowa fasaha to wannan qur'ani da aka ba mu annabi Allah ya ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat ya rasulullah hakika mun baka ayoyi bayyana kun ga a cikin nau'o'in irin waɗannan ayan akwai sha'ani da girmama kadarin manzon Allah Allah idan zai yi magana da annabi zai ce laqad anzalna ilayka bai ambatan sunan manzon Allah mafi yawa da dalili lamiri ne ake ambatan sunan annabi da shi ma'ana wakilin suna sai dai a kawo wakilin suna annabi amma ba a ce ba ba a kira annabi da sunan sa ba irin Musa ba kamar yadda Allah ya ce mana a bai wa laqad atayna Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi bi rusul to da nan ma zai ce wa laqad anzalna ila Muhammadin ayatin bayyinati aha annabi shi yana da alkunya mai girma tsakanin sa da ubangiji Allah bai da da amma Allah yana da masoyi cikakken masoyi wanda wanda soyayyar da Allah ke masa ya fi soyayyar ɗa da uba inda za ka ce ma wannan annabi ma ka ce masa dan Allah ka rage masa daraja ne in ka ce ma annabi dan Allah in ka ce masa kishiyan Allah ma ka rage masa daraja a'a shi habibullahi yanda mata take jin kunya irin yanda aka dauki alkunya kenan kaga mace tana kunyan kiran sunan ɗanta na fari ko kuma ita na fari to haka Allah kamar yana jin wato kunya na ambatan sunan annabi duk da annabi ba dan Allah bane annabi bawan Allah ne amma Allah na jin nauyi a duk Qur'ani gaba daya an kira sunan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so guda aka ambata a Qur'ani amma annabi Musa an ambace shi a Qur'ani kusan waje 70 da yankai annabi Ibrahim ma an ambace shi waje burjik annabi Adamu ma an ambace shi waje tsewa amma annabi in da kira shi to sai al'amari ya dumama za a kawo wani abu mai girma sai ka ji an kira sunan manzon Allah in da a kira kuma da girmamawa a cikin suratul fatih Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi yace wa kafi billahi shahida malamai suka ce anan Allah ne da kansa ke shahada yake yi shaida wa manzon Allah sai wa kafi billahi shahida Allah ma shaidan da ke maka ya rasulullahi ya yi ta shaidan da Allah ke maka shine muhammadur rasulullah Allah da kansa yana masa shaida wa kafe billahi shahidan Muhammadur Rasulullah to anan ne zaka wannan kuma kira ne na azzamawa da kambamawa kamar yadda Allah ya ce rasulihi billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru wa tusaddiqu farkan wa asila ko ka wani wajen kaji Allah yana ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqutilan qalatu to waje ya yi waje ne zukatan muminai ya raurawa a yakin uhudu ya kai ga suna guduwa fagen yaki suna tsammanin ko an kashe annabi muhammad to shi ne aka kira sunan manzon Allah domin a girgiza zukata aka ce wa ma muhammadu annabi ba wani wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani bane illa rasulun face sai manzo sun ji wani girmamawa illa rasulun rasulu anan nakira kad khalat min qablihi rusul kafin ta akwai manzannin da suka gabata a fa in mata yanzu idan wannan annabi ya mutu aw ku da ko aka kashe shi in kalatum ala aqalikum za ku juya ku bar musuluncin ne Allah ya musu gargadi ya ce wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a wanda ya juya akan digadigan sai bar manzo Allah bai cutar da Allah da komai ba kuma bai cutar da annabi da komai ba Allah ya fasihi billahu shakirin Allah zai saka wa masu godiya ko a wani wajen kaji Allah yana cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shi wannan annabi ba wani annabi bane sai annabi da wa ma muhammadun ba ma kana muhammadun ba ahadin min rijalikum annabi ba baban kowa ba to a waje ne dama muhammadun rasulullahi ne sai wa ma muhammadin sai ala muhammadin sai ma kana muhammadin su ne suka fito a qur'ani amma duk sauran ayoyin girmamawa ne sai dai kaji Allah yana ce inna arsalnaka shahidan inna arsalnaka shahidan alayhi ko kuma ko kuma misali kamar wannan ayan wala kadan zanna ilayka ko kuma wa izqala rabbuka makamantar wannan har suka karanta suka fassara cewa wa iz qala rabbuka lil malaikati nan shi ma wani alami ne na bayyana kadarin manzon Allah yana da an ce wa iz qala waye ya fada rabbu ubangiji ubangijin wa rabbuka ubangijin ka ya rasulullah ma'ana daga rabbu sai wannan kafin na damirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawa aka faɗa lil mala'ikati sai mala'iku mana Allah shi ne farkon samun dai sai ya samar da wannan bawa sai ya samar da mala'iku usjudu li adama sai aka ce to adama sai biyo na sai biyo na uku Allah shi ne farko sai annabi Muhammad sai mala'iku sai annabi Adam daga nan kuma sai aka samu sauran banu Adama gaba daya shi yasa bolan mu Ibrahim ya radiyallahu anhu ya faɗa cikin al-hujjatul baligha yake kawo irin yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan an kawo annabi aka kawo kowanne manzo aka kawo shi da manzo Allah sai aga yana da ya kasa bai kai ya annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa muna shauki da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wani mutumi da ya aure yayi ba kace ce Allah idan ka bani ya da namiji in ka ban da namiji in ka ban da namiji Allah abinda zan ambace din da shi shine Muhammad sabila da girmama wannan bawa yayi aure matar da ta dauki ciki da ta data aiwu sai ta aiwu mai sai ta ke cewa Allah da na biyu idan ka bani Allah a aiwa na biyu ka bani mace namiji in ka bani namiji Muhammadu zai kira shi a aiwa na biyu ma sai aka aibi mace sai ya Allah ya na uku Allah ya na uku ka bani mace ai ka bani namiji na ambace shi da sunan masoyin ka Muhammadu a na uku ma aka ba shi mace ya Allah a ya na hudu kan fa sai dai a san yadda za a yi da ni Allah in ma baka bani namiji na sa masa Muhammadu ba to zan yi wani abu shikenan aiwa na hudu ma sai aka masa imtihani sai aka burgo masa mace a ga ya zai sai ce na mata suna da muhammadiyya eh ya mata suna da muhammadiyya aka ce wannan muhammadiyyatun ko ta aiki waliyin a duniya wanda ba a faɗan ba a faɗan aka ce cikin jikokinta akwai wata jikanta wanda ta rayu ta ƙara rayuwanta ta kai shekara arba'in tana rayuwa idan za ta yi magana da ayin ƙur'ani ta ke yi magana gaba ɗaya ta kai shekara arba'in kamar yadda al'arshin ya fitar cikin al-mustafa rabbi kulli fannin mustafa ba ta magana sai da ayin ƙur'ani aka ce to ya za a yi mutum ba zai magana ba sai da ayin ƙur'ani aka ce wata rana ta je saudiya ta je hajji zuwan ta hajji na farko da ta je hajji sai ta bata ta bata gabarin masaukinta gaba daya tana cikin tafiya bata san ina ne masaukinta ba sai ta haɗu da wani sai ce ina za ki ne baiwar Allah me ya kawo ki nan sai ta ce man yudin Allah fa la tajid lahu waliyyun murshid wanda Allah ya mutunta shi ba za ka samu ne sai bai ta mata ne sai ce to me kika so ce yar kasan nan ne ke yar garin nan ne sai ta ce alhaji ashurun ma'lumat kamar fara da bihi ne alhaji fala rafa wala fusu wala hilala bila sai bai ta aikin haji ne kawo ta to daga ina kike nan daga wani kasa kika zo sai ta ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu sai fahimci daga kudu ta zo sai ce to kwanan ki nawa baki san masaukin ki ba sai ta ce salata layalin sawiya haka duka abin da ya faɗa mata kawai sai ta ba shi amsa da ayar Qur'ani da ya kai ta masauki yayan da suka ce sun kai shekara arba'in da ita da ayoyin Qur'ani take magana sai aka ce to jikan wannan wanda aka mata suna da Muhammadiyya ta ce albarkanta kawai ƴaƴanta duka waliyai ne kawai ya da aka san annabi babban riba ne eh dan haka babu laifi ma mutum ya sa ma yanda suna ya sa ma yanda suna Muhammadiyya babu laifi ka ce ma yanka Muhammadiyatu ba kai laifi ba eh to alhamdulillah idan mu tsaya a nan da mu amsa tambaya abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lafiya insha Allah
alhamdulillah alhamdulillah la taka mal da alkhairi ya ƙara masa lafiya ga mai imani ya ƙara shahadin wannan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya ya tambaya na farko yana cewa malam bayan wafatin sayyidina abubakar malam wai sayyidina ali ya yi masa wasu baitoci akan jinjinawa dangane da yadda ya gudanar da shugabancinsa malam muna son mu ji wayannan baitoci
bayan wafatin sayyidina abubakar radiyallahu anhu akwai sahabban da suka yi wa irin abubakar baitoci na jinjinawa da kuma rabuwa amma gaskiya ban san baitin da sirina ali yayi ba sai dai na san baitocin da sirina ali yayi lokacin da sai da bada masa sahaba ta rasu da abin da ya tsaya a kan kabarin sa yana ambata amma na wanda sirina abubakar yayi ban sani ba sirina ali yayi ban sani ba sai dai a sake tambayar malamai Allah ta'ala to alhamdulillah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya yi Allah ya kara mana kusanci da annabi Muhammad dukkanin masu bukatu Allah ya biya musu akwai wanda suka turo da tambaya suka ce suna son a kara musu bayani dangane da sallar tahajjudi da kuma ingancin mace ta je gurin sallar tahajjudi to a gaskiya a baya an mana wannan tambayar mun amsa kuma mun faɗa ma yan uwa kada wani kada gigi ya ɗige ka ka saki matan ka tafi ta sallar tahajjudi wajen wani ƙato kada ka domin ba addini addini bai ce haka ba addini bai ce mace ta fita tsakan dare wai ta tafi sallar da hajji addini bai fada ba kai ma addini bai kallafa maka dole sai ka fita ba ballantana mace da take da illa wanda sai da tuna fara mutu zahra'u ta ce fiyayyiyar mace ita ce macen da take gida ba ta ganin maza maza ba su ganin ta iri iri ido na ganin ido da rana ma ba a yarda haka kawai ka tace matanka nan ta tana fita wai tana tafiya masallaci ba to dan uwana ina ga cikin dare sallan farilla ma ba a ce mace ta fita tana zuwa masallaci sallan farilla ba a farlanta mata ba to ina ga sallan nafila cikin dare wanda shi mata annabi ya ce kawayen shedan ne ga duhu kuma yayi hijabi shi wanda ke ce a tura masa matan mutanen a ina ya ga an ce mace ta je ta yi sallah a ina ya jin ana taba su su ce wai bid'a bid'a bid'a bid'a su ai ba ma ba ma yan bid'a bane su ubannin bid'a ne tunda bid'an da suke bid'a ne mafi muni ka kautan bid'a sai kuna yin mawasim wanda za ku girmama annabin ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a ce muku bid'a ne sai mu tambaye su mu kuma tambayar su wannan sallan tahajjudin a ina aka ga manzon Allah ya fito yaya a ba mun ce yi a jam'in laifi bane a'a daidai ne amma kuma bid'a ce a matsayin su na masu yakan bid'a ai yakan sallan tahajjudi ma a jam'i da ce ba daidai bane tunda su sun ce kullu kwaya da ce da aka ce kullu bid'atin da lalace ana nufin kowace bid'a ce mafi kazantan abu da aka mafi kazantan abu cikin cikin abin da suke daurewa gindi cikin munanan bidiyoyi wallahi shine wannan matan da suke ce kuma wallahi akwai akwai burin sa kan matan da suke ce musu su je su yi sallan tahajjudi a ranar haka kawai da ke kai kai wawa ne sai ka kwanta kana shan min shari kawai ka tura matan ka ma wani kato wai zai mata sallan tahajji kuma dukkan wa'annan masu karyan sunnan gaba ɗayan su masu karyan sunnan a masallatan su ne ake wannan wannan wannan cin musha kuma wai sun ce su to a ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka guri ɗaya da yadda manzon Allah yake mace ba ma sallan ta azumi ba mace tana fita waje wai tana gun wani liman sallah ta je masallaci ta kawo guri ɗaya ko sallan farilla sallan farilla ma da ido na ganin ido sallan nafila na sallan asam wanda dare bai cin tsagan dare ya rufe ba ma matan sidna umar radiyallahu anhu ta matsa za ta na zuwa ta matsa za ta na zuwa ya rabu da ita tana zuwa amma da ke ya san illa na titan bai hana ta ba sabila da kar ya hana ta ta ce ya hana ta ibada sai ya mata wani dabara sai da ta je ta yi sallan ta dawo da ta je gida sai mulabi a wani zauri ya je tana tafiya ya kamo ta sai ta kwace ta sa gudu ya bi ta a guje ya jajime ta ta daga ta gudu ta koma gida tana haki yana dawowa gida ta ce wu amirul mumi ai ba zan sake zuwa sallan ashan ba ke mata me yaba wuta ce duniya ya baci duniya ya baci jiya kaza da kaza da kaza yace ai na faɗa miki ai na faɗa miki ka wannan hana shi hana shi yayi da wayo sallan ashan ma kenan ballantana sallan tahajjudi wanda sallar tahajjudi namiji ma shi dan zai iya yi shi sai sa a gida ya ji alkhairi akan ya fito waje amma idan ba zai iya yi a gidan bane babu laifi ya fito cikin jama'a yayi domin ya samu kwarin gwiwa ne amma saboda tsabon cin mushe cikin bid'a sai kun ce a tura muku matan mutane to ba za a tura muku ba yan uwan ku sa tura muku matan yan uwan ku sa tura muku matan tsakaninku ya tsakaninku in ya so can can muku amma kada wani masoyin annabi kada wani masoyin annabi yadda ya kuskure ya sanya matansa ta tafi wai sallar da hajji da daddare wallahi kada ya yadda bid'a bid'a ce bid'a ce Allah ya sauke ya da haka kowa da kowa sai ya kula dangane da irin wa'annan matsalolin da kuma makamantan wa'annan na'am neman taimako a masallaci eh to neman taimako a masallaci a masallacin annabi ba taba ce a taimaka fi sabilillahi ba eh a masallacin annabi ba taba ba amma kaga masallacin yan kungiya da ka ji har ana ga maka wani a fi sabilillahi ana ja maka ana abin nan masallacin